بدعة من إحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى ومن إحسان وزيارة عمر فأن يكون ولكن كل رجل مع بعد توحيدها وأرجو أن تجعل عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل ubangiji ya yi horo da al'adarci a tambayin shi ne a kare ta Allah awa ya misali ko ko a rika yin kawai wani insani ya umarni da kyautatawa a yana da da fara'ili shi ne bayar da farallai aw an ka abu da laha ko ko ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kuma kana ganin Allah kuma kana hadisi kuma yadda ya zo a cikin hadisi wa ita ya aya da ya zula qurba shi ne da bayarwa ga ma'abuta kusanci a karabata kusanci hasau malam ya ce kun shi anan da zikiri da ambato ihtimaman dangane ya biyi da shi وينهى عن الفحشاء الله يا هنا يا الفحشاء الزنا حركة الزنا ولا منكر دعين ما شرعا من الشرع من الكفر كما أيك الكافر في ولا مآسي بشرع الله والبغي الله يا هنا ظالم في الظلم للناس شين ظالم في ظالم في ومتاني hassau ya ce ɗauke shi a nan da zikir da ambato ta hikimanin danganewa kama bada kama yadda ya fara zurfa ta da aikata alfata ba za ta aka manzo ya yi hukum Allah ya nemi ku gargaɗi bil amr da horo da alheri wannan hai da hani ga aibai la'allakum ko cewa ku tazakkaru na za ku wazantu ai tattaizuna za ku wazantu wa fi bidaga muta'i fil asl zali وفي المستدرك يا ابو اتكلم مستدرك عن ابن عباس عن ابن مسعود الذي عبد الله بن مسعود وهذه ونا وهذه أجمع آية في القرآن ونا آية في تتار قومي أتكلم على القرآن إلى خير على خير والشر بكيش عليه وأوفوا بعهد الله ku cika alkawali tsakanin ku da ubangiji min albai in ciniki shine saye da siyarwa wala aymani da rankaran san ko gaira da wannan wannan za a hatto dan kun yi alkawali wala tan kudul aymana kada ku warware rantsuwar da kuka yi ba da tauƙida bayan kun karfafa ta ai tauƙida bayan kun daura rantsuwa wa kada da alkumullahu alaikum kafila Allah ya zama mai lamin cewa ne gare ku bil wafa'i cikawa hay sahalattun bihi bigan da kuka yi rantsuwa da shi wal jumlatu jumla ana halin hali ne inna allaha ubangiji allah ya alam ya san ma ta fa'aluna abin da kuke aikatawa tahdidun wannan bayar da tsoro ne lahun gare su wala takunu التي وقد ضربها من بعد قوة أنكاسا يتاكدون أيمانكم دخلا بينكم وأن تكون أمة من الناس إنما يضلكم الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم به تخفون
wala ta kuno kada ku zamo kallafi kamar matan nan na kalat gazalaha da take fata sakanta ai afsadat tana fata ma gazalatuhu a yanda ta saka min ba'ad quwwatin bayan ya karfafa ai inkanin bayan kyautatawa lahu gare da bayanin kuma ta kai matuka in ka kan kuna masu warwalewa halu wannan hali ne jam'u ne kisan jam'u ne na warwarewa wa huwa ma yunkasu shine abin da ake walwalewa ayyo hannu in kamu da ake walwale shi bayan an kyautata shi waye imra'atun hamqa'u ai wata mata ce aka yi wawuya min makkata a garin makka kanat tagazilu dula yawmiha ta kasance tana yin saka ne tsawon waninta sun matan ƙuluhu sannan in dare ya yi ta zo ka walwale shi gobe ta koma sakawa kada ku yi haka nan tattahi zuna aimanakum kuna rukun rantsaran tsakanin halin wannan hali ne min lamiri ta kuno ai la ta kuno mislaha kada ku zama kamar waccan wawayar matar fiske hazikum aymanukum a cikin rukon ku garan ku da halal kuna masu shigar da wani abu huwa ma yudhalu fi shay'in shine abin da ake shigarwa cikin wani abu walaysa minhu wanda ba cikin abin yake ba ai fasadan dan banna wa khabi'atan kada ku sanya yaudara cikin alƙawali bainakum a tsakaninku da an tanquluha kada ku yi alƙawali ku zo ku walwale an aina an takuna ummatan ku zamo jama'a jama'atan jama'a sai arba wadda ta fi yawa a kasar mafi yawa min ummatin daga wata jama'a wa kanu sun zamo wa halihuna da hulafa'a suna saba ma waɗanda suke mamayan su za wajadu in sun samu a kasar min mafi yawa daga gare su wa azza ko ko mafi girma na kanu sai su walwale ya halifa ula'ika don tsohon waɗancan wahala sunan sai su saba musu inna ma ya buluwakum Allah ya buluwakum Allahu Allah yana jarabta ku ai ya haka durukum Allah na jarabta ku bihi da shi ai da ma amara bihi da abin da Allah ya muku umarni da shi min alwafa'i na cikawa da al'ada da alƙawali riyar zurla mafiya aminkum dan yayi tsokaci ya gane wane ne mai biyayya daga cikin ku wal asi wane ne kuma mai sabo aw ya kuna ummatu ko ko ya zama wata jama'a ne a raba mafi yawa riyar zura don yayi tsokaci a ta kuna shin za ku cika alƙawari amla ko ba za ku cika ba wala yubayyinanna lakum kuma yana bayyana muku yawan kiyamata ranar alkiyama ma kuntum abin da kuka zamo ta kuna kuna sassabawa su ya cikin shi haifin duniya a nan duniya min amur al'ahadi shine al'amarin nan na cika alƙawari wa gairi ji da wani ne da an yi azuban na cika Allah zai azabtar da mai walwale alƙawari wai yusibal wasiya zai yi sakamako na aljanna da mai cika alƙawari walau sha Allah
ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون
ولو شاء الله دا أبنجي يا سولج عليكم والله دا يا سنياك أمة واحدة تزمع الأمة ودا أي أهل دين واحد ما أبوتا الدين دا ولكن سنشي الله يغل من يشاء شيك فتد وان دي يسو ويهدي من يشاء يسير يد وان دي يسو ولا تسألن والله لا أتنبيك يوم القيامة إن أنظرانا القيامة سؤال تبكيتا تنبيا إذن نكويسي أما كنتم تعملون لأبن بكتا زمو كنا أيكتاوا لتجازوا عليه دم أي مكتا تمكو لكنا أيكم لكم شيء ولا تجازوا أيمانكم أيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدم بعدكم انتهى وتجيكم بما تنزلكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم
wala ta sahi zuwa ya manakum kada ku rinki rantsaran tsakanin ku da halan abin shigarwa bayyanakum tsakanin ku kararau ya kun koma shi anan taki dan dan karfafawa fata zilla kadamun sai kafafun ku ta yi tana lafiya ai a kadamu ko shine kafafuwan ku amma hajjatul islam daga wannan tafarki na addinin musulunci ba da ha bayan tabbatar da ita ai istiqamatiha bayan tsayuwarta alaiha akanta wata zuwa su'a sai ku dandani mummuna ayar azaba shi ne azabar Allah jama'a sadartum da abin da kun ka tsare an sabilin nan daga barin tafarkin addinin Allah ai bisa dukun da tsare wa ku anil wafa'i daga barin cika alƙawar cikawa bil ahdi da alƙawari aw bisa dukun gairakum ko ko inda kuka tsare wasan ku anhu daga barin cika alƙawari da annahu dan cewa shi yusannu dukun ai sun yi koyi ne da ku wani kun azabun akwai azaba da muku azima wadda take mai girma da ayar ta a ranar karshe ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون wala tashtaru kada ku musanya bi ahadin lahi da alƙawalin Allah samana da kuɗi kalilan kaɗan na duniya na nan duniya da an tankuluhu kada ku walwale alƙawali da ajalihi saboda ɗan wani abu na duniya inna ma inda Allah min sawabi abinda za ku samu a wajen Allah na sakamakon lahira khairul lakum shi yace alheri gare ku min ma duniya ga abinda za ku samu nan duniya amma fa in kun kun ta alamu na zalika in kun zama kun san haka nan to fala tanqulu kada ku yi alƙawali walwale ma inda ku ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزي الذين ظلموا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
ma indakum abin da ke gare ku ne na duniya na abin duniya yanfad zai kare ya na wallahi zai kare wa ma inda lahi amma abin da an wajen ubangiji ba kin da ya mu shi ne madawami ba ya karewa wannan ya je ziyannan lazina sabaru da sannu za a saka ma waɗannan da sun kai hankuri ya zo ya yi wannan ne alal wafa'i sun yi hankuri bisa da cikawa zai uhudu da alƙawari a jarahum za a cika musu ladarsu bi a hasan da mafi kyawun ma kanu ya manuna abinda suka zamo suna aikatawa a nan duniya a hasana mafi kyawu bi ma'ana hasanin za a yi musu sakamako wanda yake kyakkyawa man amila salihan
وهو مؤمن فلا نهينه حياة طيبة ولا ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون man amila salihan wanda duk ya aiki na kwarai min zakarin namiji ne an unsa ko mace wa huwa mu'minun sai wai yana mai ba da gaskiya da Allah bal nuhi yannahu wallahi za mu raya shi hayatan rayuwa tayyibatan wadda take mai daɗi kila aka ce hiya hayatul jannati take rayuwa irin ta gidan aljanna wakila aka ce fi duniya a nan duniya bil qana'ati za mu ba shi wadatar zuciya wa rizqul halali kuma za mu ba shi arziki na halal babu haramun ciki wala najzi yannahum da sannu za mu saka musu da azarahum sakamakon aikin su bi ahsani da mafi kyawun ma kanu ya manuna abin da suka zama suna aikatawa nan duniya fa idza qara'ta قرأت al-qur'an القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن يا رسول الله إذا قرأت القرآن أي أردت قراءته لا يمكن قراءة القرآن فاستعذ بالله ka nemi tsarin Allah ne na shaitani daga sharrin shaitan a rajimi wanda yake jefasse daga wurin rahama ai qul annabi ka ce a billahi min ash-shaytanir rajim innahu إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون innahu cewa shi shedan laisa lahu sultanu ba ya da wani karfi ta sallutun ba ya iya sallata komai alal ladina amanu ga waɗannan da suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suka dogara ga ubangijinsu إنما innama sultanu سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما سلطانه سندي كيف شديا تنفق على الذين جوات لن يتولونه دسوسي جتن تسوي طاعته دي مشيئا بيئا والذين هم به مشركون سيني وأن لن دسوسي هذا الله دون تارب بي الشيطان أي الله سيني الله سوسي هذا ودون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتر بل كفرهم لا يعلمون
وإذا بدلنا آية إذا منك مثلا آية مكان آية وجرا وتآية بنفسها أكا شايف وانا أكا كاو وتا وإن ذال غير هذا سوكت دا وتا لمثلا حتى لإبادي ذن سامو مثلا غبايا الله والله الله أعلم شين مكي سن لما ينزل لأبن بيكي سفا وكروا قالوا سكن في أي كفار kafirai suna faɗa lin nabi sallallahu alaihi wa sallama suna gaya wa ma'aiki mai tsira da aminci su ce innama anta mubtala annabi sai dai mai kiran ƙarya ne kazzabun kai makareci ne da kuluhu kana faɗin haka ne in duka daga wajen ka sai ka ce wai Allah ya ce bal aka sarahum la ya'lamuna haqiqatal qur'ani a ai mafi yau su ba su san haqiqanin menene alqur'anin ba wa fa'idatul nafi kuma ba su san fa'idar shara wata aya a kawo wata ba wallahum قل نعم له روح القدس يردك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهداهم وبشرى للمسلمين wallahum annabi ta gaya makasaran maka nazzalahu ruhul qudus ruhin nan na sarki shi ya saukar da shi ai jibrilu shine mala'ika jibrilu ya zo da qur'anin nan ya rabbika daga ubangijin ka bil haqqi da gaskiya muta'alliqun wannan yara ce da nazzala da cewa ka nazzala bi yusabbita allazina amanu don a tabbatar da waɗanda sun kai imani bi imaniyam da bayar da gaskiya su bihi da shi alqur'ani wa hudan kuma alqur'ani shari'a ne wa bushara kuma bushara ne amma fadalin musulmi daga waɗanda sun kan yi ƙauya ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلجئون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين
wani kad ya zo duka hakiki don gaskantawa tabbas na alam mun sani annahu cewa su ya kuruna suna faɗa inna ma yu'allimu wani qur'ana basharan ai wani mutum ne yake sanar da shi alqur'anin nan wa huwa qayn shine ake ce ma qayn nasarani shi ko qayn wani sare ne kana nabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsira da aminci ya kasance ya dawwalu alaihi yana shiga inda yake kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce lisanul ladzi yulhiduna halshan nan na waɗanda suke bauɗewa lisanu wannan lugatun luga ne na allazina yulhiduna waɗanda suke bauɗewa ya yamiluna suke karakata ilaihi zuwa gare shi annahu cewa shi yu'allimuhu yana sanar da shi a ajamiyun wai ba ajami ne wa hadha alquran shi ko wannan alqur'ani lisanun arabiyyun harshe ne na lugan larabci mubin wanda yake mabayani zu bayanin ma'abucin bayani ne wa fasahatin da kuma fasaha fa kaifa yu'allimuhu ajamiyyu ya za a ce wani bagwari ya sanar da balarabi alqur'ani innal ladina الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم innan lazina la yu'minuna dan dai waɗannan da basu bayar da gaskiya ba ga ayatin lahi da ayoyin Allah la yahdihim wallahu Allah ba ya shiryar da su walahum azabun akwai azaba gare su alimun mai radadi walamun ajin radadawa ranar alkiyama إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون allazina la yu'minuna bi ayati llahi wadannan da basu yi imani da ayoyin Allah ba innama to ka fasani yamsar al-kadhiba su ne ke kiran ƙarya su jingina wa Allah ayat qur'ani ba su san al-qur'ani ba da kauliyam da fadarsu cewa hadha min qawl al-bashari wannan qur'ani magana ce ta wani mutum wa walaika wadannan ko humul kadhibuna su ne masu ƙaryatawa wa ta'kidu karfafawa ya zo a nan bitta karari da kwankoma wa kacewa wa inna wa gairihi ma da wani su raddon wannan mai da zance ne ni kawali ya muga fafarsu da suka ce inna ma anta muhtar wa annabi kai ne kiran ƙarya ne man kafara billahi من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرى بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم
man kafara billahi wanda duk ya bukulace ma ubangiji min ba da imanin bayan ya ba da gaskiya da Allah illa man kuriha sai wanda aka tilasta shi ala talaffuzi cewa ya yi lafazi da kufar da an kusunan kafirci falaffaza bihi sai ya kuriki da kalmar kafircin wa qalbuhu amma kuma zuciyar shi mutma'innun tana mai natsuwa bil imani da bayar da gaske shiga Allah wa man man dinnan mubtada'un mubtadan aw shar'iyyatun ko ko shar'i ne wal habaru da kuma labari aw al jawabu ko ko bayar da amsa ne lahum gare shi wa idun akwai narko shadidun mai tsanani dalla ala hadha ya shirya bisa ga wannan walakin sani man sharaha sadara hu bilkufari wanda aka yalwata kirjin shi da kafirci ai fatahahu aka bude kirjin wa wasa'ahu aka yalwata shi bi ma'ana da bihi nafsuhu wai ran shi ke ta yi daɗi da waɗannan fa alaihim garabun min Allah to waɗanda duk suka an cika hirki suna tare da fushi na ga ubangiji walahum azabun akwai azaba da rufe azimu mai girma zalika lawa'id shine wannan na kwallon أنهم الشعب لا يعتدني على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الوعيد ومن نرقى يا تبت لهم غريب لأنهم دنسي واسو استحبوا الحياة الدنيا أي سنسو رايوة الدنيا اهتاروها سنزات رايوة الدنيا على الآخرة بسج رايوة اللاهرة وأن الله فيكو أبنجي أن لا يهدي با يشتم يد على قوم الكافرين متى من تكذب سنبت السيمي أولئك أولئك الذين الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ولائك الذين دون وطنن تبع الله ga Allah ya yanke ala qulubihim bisa ga zukatan wa sam'ihim da majiyan wa absarihim da maganan wa ulaika wadantanan ka dai humul gasiluna su ne marantana amma yuradu daga barin abin da ake nufi bihim gare su la jarama لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون la jarama haqqan haqiqa annahu cewa su kuma da hasiruna su ne masu yin asara fil akhirati ranar karshe da wasirayhim saboda koma wasu ilan nar zuwa gidan wuta al mu'abbadatu alaihim wadda take a dawwamawa akan su kuma inna ثم rabbaka إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
ثم إن ربك sannan dai sani ubangijinka lillazina hajaru ga waɗannan da suka yi hijira ila da madina zuwa garin madina min ba'di ma futunu bayan an jaramce su ai uzebu an zar- azabtar da su wata laffazu kuma suka yi furuci da nasuhur da kalma ta kafirci da fi qira'atin ya zo a cikin wani karatu bil jana'id al fa'ili ai kafaru suka yi furuci aw fatanun nasa ko ko suka fitini mutane ana imani ga barin bayar da gaskiya sun majahadu sannan suka yi matuƙar ƙoƙari wa sabaru suka yi hankuri ala ɗa'ati bisa da jan Allah inna rabbaka sun je ubangijinka min ba'adi ha ayyana fitina ta bayan sun shiga wannan fitina na gafurun lahu wallahi Allah ne yin gafara ne gare su rahimun kuma mai jin kai ne wa habur inna labarin nan na inna al'ula ta farko dalla alaihi ya shigar da nufi da habar sani ya labarin na biyu yau mata يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Uzkur ka tuna yau ta fi kullu nafsin ranar da kowace rai za ta taho su jajil tana jayayya ai su hatu tana jayayya an nafsu ha da kanta la ya hummu ha ha sannan ba wanda ya dame ka in ba ita kanta ba wa huwa yawmal qiyamah ita ce ranar alqiyama wa tuwaffa kullu nafsin ana saka ma kowace rai jaza'a ma amilat sakamakon abin da ta aikata wahum la yuzlamuna shay'a Allah ba ya zalunta bayan shi daidai da wani abu wala rabba وضرب الله Allah مثلا قرية كانت آية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن أم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون
wala raba Allah masalan Allah yana sanya misali wai budalu an musanya minhu gare shi masalan misali qaryatan na wata alqarya hiya makkatu ita ce garin makka wal muradu abin nufi da alqaryan nan ahalu ha mutanen makka kanat aminatan ita garin makka gari ne wanda yake amintacce min al-zarati wanda ba a kawo ma makka hari la tuhari ba a motsawa da ashewa a kai ma makka hari mutumainnatan gari ne wanda yake na natsuwa la yantaju wanda ba ya bukatuwa ila da yanki tsali anha ka ce wai ka ban maka ka koma wani gari dan jin daɗi da leƙen saboda wai ka shiga kwanci a hotel ko ko wani abin tsoro ya fi harin kwahara gadan arzikinta na zo mata mai yalwa wasu art mai yalwa don kulle misalin kowane bagire fa kafarat sai mutanen maka suka yi butulci da al'ummar lahi da ni'imomin da Allah ya zuba masu da takazizin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai ga su suna kare ta ma'aiki ne tsira da aminci fa a za ka hallahu da za ka da juɗe saboda sun kare ta annabi sai Allah ya ɗanɗana masa rigar yunwa ko hedu an yi ma ƙasan makka fari saba a sinina shekara bakwai babu ruwa babu alamarsu wani hawati kuma Allah ya jefa masa tsoro duk sarayen nabi sallallahu alaihi wa sallama da ya koke nan na ma'aiki mai tsira da aminci an yi masa haka ne da ma kanu ya sana'una saboda abin da suka zama suna aikatawa na cin mutuncin annabi wanda daraja ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول منذ يازو منهم daga cikin su wane ne Muhammadu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa kazzabuhu sai suka ce ƙarya yake ba hazahu mala azabul ju'u sai Allah ya rike su da azaba aka jarabce su da yunwa wala haufa aka jefa masu tsoro wa hum zalimuna su mutanen Makka suna zalunta kawunan su saboda sun ci mutuncin Annabi fa kulu فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
فكلوا وفي أيها المؤمنون يقوموا من نيل مما رزقكم الله لأجل ألا يأذر تاكد شي حلالا نهلا طيبا وانده كمي دادي واشكروا نعمة الله كبود من إمر الله إن كنتم إياه تعبدون إن كن كسنشي الله كي بوتاما إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن غفور بين باك ولا آل فإن الله غفور رحيم
innama ka tabbata ka sani harama alaikum wal maitata Allah ya hana muku cin musu ya haramta waddama da jini wa lahamal hinzira da naman gyado wa ma uhilla li ghayrillahi bihi da abin da aka daga murya aka yanka ba da sunan Allah ba kuma mun dora wanda ya zama mabukaci gairi bagin ba dan ƙetare iyaka ba wala adin ba da ta'addanci ba to fa inna Allah ghafurun Allah ne yawan gafara ne rahimun ne jan kai wala ولا taqulu تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتغوا على الله الكذب إن الذين يبتغون على الله الكذب لا يفلحون
wala ta kulu kada ku faɗa gama ta suku alisana tukum ga abin da halkan ku take siffantawa ai da wasu ta alisana tukum wani kaze ba a inda halkan ku take siffanta karya haza halalun ce wannan halal wa haza haramun wannan kuma haramun ne da malam ya hinna wallahu ga abin da Allah bai halatta ba ku sai ku halatta wa lam yuharrimu wanda bai haramta ba ku kuma ku haramta da tafsar laka zuba alallahi dan ku kirkiri ƙarya ku dingina ma Allah bin subata zalika da danganta wannan magana ilaihi zuwa ga Allah innal ladina sun je waɗannan yaftaruna laka zuba da suke kiran ƙarya su dingina ta alallahi ga Allah la yuflihuna wallahi ba su samun tsira ranar alkiyama متاع قليل ولهم عذاب أليم
lahum mata'un akwai jin daɗi gare su kalilin ɗan kankani su duniya a nan zaman su na duniya wa lahum azabun akwai azaba gare su alimun mai radadi fil akhirati ranar lahira mu'lamun wadda take ajin radadawa wa alal وعلى ladina hadu الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
wa alal ladina hadu yana ga waɗannan da suka yi yahudanci ai yahudi su ne yahudawa haramna mun haramta ma kasasna alaika abinda muka ba da labari gare ka min kauda tun gabani fi fi ayatin a cikin wata aya da ta zucewa wa alal ladina hadu yana ga waɗannan da suka yi gudanci haramna mun haramta kullu zi zufrin dukkan ma'abutan akaifa ila ahira ha zuwa ƙarshen aya kuma zalamana hum kuma zalunci su gudu tare da zalika da haramtawa wannan walakin sani kanu an fasahum ya zalimuna sun zama suna zalunta kawunan su ne da ta kajin ma'ashi da aikata sabo almuji wasu na zalika wadda ke waje ta masu shiga azabar Allah summa inna rabbaka ربك للذين عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم summa inna rabbaka kuma ka sani dai ubangijinka lillazina yana ga waɗannan ayyulu su'a da suka yi aikata mummuna aiki a shirka shine aikin kafirci bi jahalatin summa sun yi ne akan jahilci summa tabu sannan suka dawo raja'u suka dawo min ba'da zalika bayan sun aikata wannan aiki akan rashin sani wa asalahu amalahu suka gyara aikin su tsakanin su da Allah inna rabbaka sanajin ubangijin ka min ba'da bayan ta ayyana jahalata aikin da suka yi na jahilci ay au taubati ko ko bayan sun tuba akan abin da sun kai na gafurun laun wallahi mai yawan gafara ne gare su rahimun kuma Allah mai jin kai ne bihim gare su in sun tuba إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين inna ibrahima sanne dai shi annabi ibrahima kana ummatan ya zama jagora ne imaman shugaba ne kudwatan shugaba jami'an wanda yake mai tarawa na hisali na khairi ga dukkan ɗabi'u na alkhairi annabi ibrahima ya tara su qanitan yana mai kankan da kai mudi'an yana mai biyayya lillahi ga Allah hanifa wanda yake mai karkacewa ma'ila mai karkacewa ila dinil qayyimi zuwa ga addini wanda yake na daidai walam yakun min mushrikina ai shi annabi ibrahim bai zama cikin masu yin shirka ga Allah ba shakiran لأنكم اجتبيه وهديه إلى صراط المستقيم shakiran shi annabi ibrahim ne yawan godiya ne da al'umihi da ni'imomin allah ita tabahu allah ya zaɓe shi istafahu allah ya zaɓe shi wahadahu ya shirya da shi ila sarafil zuwa da tafarki mustaqimin wanda yake na daidai وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين wa atainahu hasanatan Allah ya ce mun ba shi kyakkyawa fi duniya a nan duniya fihi iltifatun akwai waiwaye a cikin ta an lagaye su daga barin fakuwa ay sana'ul hasan mun ba shi yabo kyakkyawa tun nan duniya fi kulli ahlil adyani a cikin dukkan ma'abuta addinai kowa yana cewa annabi ibrahim na shi ne wa innahu amma cewa shi da mana salihina yana cikin nagartattun bayi fil ahirta ranar karshe allazina lahum darajatul ula su ne waɗannan da suke da daraja madaukakiya ranar alkiyama kuma auhayna ilayka
ثم أوينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك يا محمد يا رسول الله من يوحي زوا غريك أن تجد ملة دين إبراهيم كذا الدين النبي إبراهيم حنيفا wanda yake mai sauki ma kana min al-mushrikina ai annabi Ibrahim bai zama cikin masu shirka ba barrera an kankoma wannan magana anan raddan dan mai da zance ala za'anil yahudi wan nasara bisa jariyawan maganganun yahudawa da nasara annahum ala dini cewa wai da yahudanci da nasaranci duk addini ne na annabi ibrahim ba haka bane innama dinu إنما sab جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون innama sani dai ji'ila sabtu an sanya rana a sadar fore da ta'azimu an farla ta girmama wannan rana alal ladina qatalahu ga waɗannan da suka yi sabani fiha cikinai ala nabiyyin bisa ga annabinsu wa humul yahudu sune yahudawa umiru an umarce su an ya tafarrabu lil ibadati yawmil juma'ati su samu faraga bauta mu Allah ranar juma'a fa qalu sai suka ce la nuridu mu ba mu bukatar ranar juma'a to hata rusauta sai suka ce sun dai zaɓi ranar asaba fashe gida alaihin fihi sai Allah ya tsananta musu wahala ranar asabar din wa inna rabbaka sani sai ubangijin kana ya kuma bainahum yana hukunci a tsakanin su yawmal qiyamati ranar alqiyama fi ma kanu ga abin da suka kasance ya hatta da suna suna yin sabani shi a ciki ne nan amri na al'amarin shi bi an yusiba da'a zai yi sakamako ga mai biyayya wa azubul asiya zai yi azaba ga mai sabawa idan ta hake hurmatihi saboda ke ta alfarma addinin Allah udu ila sayyidina rabbika rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili وهو أعلم بالمهتدين ودعو الناس يا محمد يا رسول الله تكرا يا متاني ila sabili rabbika zuwa ga tafarkin ubangijinka dini shine addinin Allah bil hikimati amma in za ka yi hikiman ka sanya hikima bil qur'ani ka rika nuna masa abin da alqur'ani yake wala mau'izatul hasanati kuma kai wa'azi kyakkyawa ai mawa'izi kai masa gargadi da ayoyi na alqur'ani awai qawla wasiqi ko ko ka gaya masa magana cikin tausasa halshe wajadilhum amma ka fai jayayya da su billati ai bil mujadalatin lati hiya hasanu ga jayayya abin da yake zama kyakkyawa kaddu ayi ilallahi ka ce a dawo a ji Allah da ayatihi ka kira su da ayoyin Allah wadda'a'i da kuma kiran su ila hujjaji zuwa ga hujjoji na addinin musulunci inna rabbaka inda dai ubangijin ka huwa alam Allah shi ne mafi sani ai alimun Allah shi ne masani jama'a ralla ga duk wanda ya bace an sabilihi daga barin tafarkin addinin Allah wa huwa alam kuma Allah shi ne masani bil muhtadina ga waɗanda suke shiryayyu bai jazihim sai ya musu sakamako da abin da sun kai wa haza wannan hukunci ya zo ne kawala da amru bil qitali kafin a umarci annabi da aka ta aje ayyayi
wa in aqabtum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin wannan zala wannan ayat ta sauka ne lamma qutila hamzatu lokacin da aka kashe sayyidina hamza wa musala bihi aka yi azabtar da sayyidina hamza fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai ne tsira da aminci yace wa qadara ahu ya ga halin da sayyidina hamza yake ciki wallahi sai annabi ya ce na rantse da Allah la ummaskilan najisa bukina minhum makanaka wallahi sai mun kashe mutum 70 dalilan kashe ta sai kadai sai Allah ya ce ya hakuri wa in aqamtun in an azabtar da ku in ji Allah to fa aqibu kuma ku azabta bi misali ma ku kibtun bihi da gwargwadon abin da aka azabtar da ku da shi watan tun da an kashe muku ɗaya annabi ya hankali ku kashe mutum guda kawai amma wala in sabartum da dai ma za ku yi hankali in ji Allah alal intiqami daga cewa ku azabtar da su ku kashe wani mutum guda lahu ayi sabar hayal lisajirina ku yi hankulin shi ya fi amma kashin za ku yi hankulin fa kaffa sallallahu alaihi wa sallama da annabi ya ji haka sai ya kame yake ku shi ke wa kaffara an yaminihi rantsuwar da ya cewa wallahi sai sun kashe mutum saba'in sai ce Allah zan yi kaffara mun haƙa rawahu al-bazzar imam al-bazzar shi ya rawaito wannan hadisi واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون wasbir annabi ta suka yi ta hankuli wa ma sabruka ai hakurin nan naka ba dan komi za ka yi ba illa billahi sai dan ka samu sakamakon hakurin a wajen Allah bi tawfiqihi da dacewar Allah wala ta hazan alaihim annabi duk abin da kafirai ke ma kada kai bakin ciki ai na kufari kada ka damu da abin da kafirai ke goma maka illuminu in ba su imani da Allah ba lihir suka saboda kai dai kwaɗayen ka dai ala imanin su zo ne su bayar da gaskiya wala ta ku fi raiƙin annabi kada ka kasance cikin damuwa min ma yankuruna ga abin da suke maka na makirci ai la ta hatamma annabi kada ka yi bakin ciki bi makarihim da irin makircin su fa ana na suruka in ji Allah Allah yake ni ne zan taimake ka alaihim akan kafin ran inna Allah inna Allah sani dai ubangiji Allah ma'allazi na takawul kufra yana tare da waɗanda suka ji tsoron yin kafirci wal ma'asi da sabo wallazi na hum muhsinuna su ne waɗannan masu sauta da aikin su tsakaninsu da Allah da da'ati da yi Allah da'a wa sabari da yin hankuri bil auli Allah ya ce zan yi musu gudunmuwa wa nasar kuma zan ba su nasara duk inda suka fuskanta